kai waɗanda suke tarayya da Allah ina fata kuna ina fata kuna bayyana kuma dukkanin su ka iya cewa sun fita daga cikin tsarin abin da ake kira musulunci an fahimci wannan wannan shi ne abin da malam ya yi kokari wancan sati ya gaya mana tare da dalilai yau ka'ida ce wadda take ta hudu ita ce kuma ka'ida ta ƙarshe a cikin wannan littafin nashi wannan ka'idar malam yake cewa alqa'idatur rabi'a annal mushriki زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشداء في الشدة والمشركون زماننا شركهم داعم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ما ليس قائدة تهدو wanda ita ce ƙa'ida wanda take tafiya ta hudu ita ce kuma ƙa'ida ta ƙarshe da ake bukata ka sani kai musulmi mai imani mai ƙoƙari ka fahimci menene shirka domin ka kauce mata malai yake cewa to yana zama tilas a kanka ka san wannan ƙa'ida annal mushriki su mushrikan zamanin wato mushrikan da muke rayuwa da su a yau in ya ce mushrikan zamanin mu yana nufin mushrikan da suka zo bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin kiyama ya ce waɗannan aghalabu shirkan min al-awwalina shirkan su ta fi tsanani akan shirkan kafiran farko ina ba ta kuma fahimta wato mushrikan yanzu shirkan su ta fi tsanani da girma a bisa mushrikan farko waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iske wani zai ce wannan magana babba ce sai malam yake cewa li annal awwalina domin su mushrikan nan na farko li annal awwalina al mushrikuna domin su mushrikan farko yushrikuna fil raqa suna yin tarayya da Allah ne lokacin da suke cikin lafiya da yalwa babu takin hankali babu wata fitina babu wani bala'i da ya tinkaro su to a lokacin ne suke ne suke yin shirka da Allah. An bai wannan wasu ana cikin zaman lafiya suna a gida ga abinci ya wadata ga ba wani tsoro ba barazana to a lokacin ne suke tuna lata da uzza da hubal. A lokacin ne mai bautan uzai yake tuna uzai a lokacin ne bautan annabi isa ke tuna annabi isa a lokacin ne bautan rana da mala'iku a lokacin ne suke shirka in suna cikin zaman lafiya babu matsala sai mala ya ce wa yukhlisu na fi shada fi shidda amma yadda aka shiga cikin tsanani ana cikin fatara da talauci a'a ana cikin zaman tsoro ne mahara ga sunan sun karo ko kuwa ana cikin rikin lafiya ko kuwa ya hau teku ne yana cikin tafiya sai ya ga iska ta taso gashi kuma a cikin teku ga duhun dare ya ga mutuwa a zahiri nan malam ya ce to a nan kuma ikilasi ce ba sa yin shirka Allah kawai suke kira in sun ga bala'i kun fahimta idan suka ga bala'i ya taso a lokacin sun sallata da uzza da hubal da isa da uzairu da mala'iku da wata da taurari da rana duk sun san ba za su yi amfani ba lokacin Allah kawai suke kira. Wal mushriku zamanina amma mushrikan zamanin mu a yau shirkuhum da'i su ko da yaushe ma a cikin shirka in ana cikin zaman lafiya shirka ake in ana cikin tsanani ma shirka ake ana cikin tsoro shirka ake ana cikin fargaba shirka ake ana cikin wadata a kirka ake ana cikin barazana a kirka ake duk halin da aka shiga su kawai shirka suke ba birrafa'i wa shidda a lokacin da ake cikin zaman lafiya da lokacin da ake cikin yalwa ba fitina ba barazana ba tsoro shirka ake da lokacin ma da aka ga bala'in ya tunkaro shirka ake kun fahimci bambancin wannan shine ka'idar da malam yake kamar wato ka gane cewa mushrikan wannan zamanin namu shirkar su ta fi tsanani akan mushrikan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu saboda mushrikan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sama lokaci ɗaya suke yin shirkawa Allah suke ɗauka haƙƙin Allah su bai walata da uzza da hubal shine mai lokacin da suke cikin wadata ba barazana ba tsoro ba yunwa ba yaƙi to a lokacin mai kowa ke tuna gunkinsa yana neman tabarruki da gunkin amma inda aka shiga cikin bala'i to a lokacin sun san cewa duk waɗannan gumakan ba za su yi amfani ba to menene dalili akan wannan sai malam yake dalilin akili yake Allah yake ga yanan Allah ya faɗa a cikin suratul ankabut fa idza rakibu fil mulki yayin da suka hawo akan kwale-kwale suna tafiya a cikin teku ga suna akan jirgin ruwa da Allah a makulisi na lafudina Allah suke kira kawai makulisi na suna tsarkake shi lafudina shi kadai ke kira domin dama dabarar ɗan adam in yana yawo ne akan ƙasa da zarar an ce ya shiga jirgi ya tashi zama to dabararsa ta kaji sai ya ga ya sauka daga zaran an ce ya shiga cikin teku gabas da yamma kudu da arewa iya ganin ka ruwa ne ba ka iya bambance ina ne gabas ina ne kudu ina ne arewa to a lokacin dabarar dan adam ta ƙare to su tun lokacin da suka samu kansu a cikin teku ko lokacin da suke makowa a cikin sahara ba gida gaba ba gida baya ba gabas ba yamma ga kuma babu ruwan sha ga an yi dimuwa to a nan Allah kawai suke kira suna tsarkake shi a cikin bauta har suna shan ma alwashi cewa la in an jaitana min hadhihi la nakuna da min shakiri a cikin suratu yun lalle hakika in ka tsere da mu daga wannan bala'in da muke ciki la nakuna da min shakiri na tabbas za mu zanto daga cikin masu gode maka sai Allah ta'ala ya ce falamma najahu ila albarri yayin da Allah ya tseratar da su na teku ya je ya taka kasa idza hum yushrikuna to a lokacin kowa kuma zai fito da dan gunkin sa da mai gunkin dabino da mai na zinari da mai na azurfa to a lokacin ne suke tarayya zuwa ga Allah amma lokacin da ake cikin teku sun riga sun san cewa duk gumakan nan ba za su iya amfana musu komai ba. Kun fahimci wannan? Wannan nassin ayar Qur'ani ne, Allah ne da kansa ya faɗa. Ya ce, Bai za rake fil mulki da awallaha mukulisi da lahufi, falamma na jahu ilal barri idan hum yuriku. A wata ayi ya ce, Fa iza ghashiyahum mawjin kabbulali da awallaha mukulisi da lahufi, فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجعل بآياتنا إلا كل كتار كفور أول ولي يجي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أول ولي يجي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون duk wannan dalilai ne da suke nuna su shirka waɗancan kafiran da annabi ya yaƙa in suna cikin bala'i Allah kawai suke kira idan suna cikin tsanani Allah kawai suke kira amma idan suka ga sun amintu babu tsoro babu wani barazana ga rayuwarsu ko dukiyarsu to a lokacin ne suke yi shirka to amma mushrikan yanzu su da lokacin da ake cikin wadata abdulkadir filani ke hukun jani gautu zaman mutum zai fashe su ya gautu kaga a lokacin allah ne ya kamata ya ambata don me don al'istigasa ne neman agaji ne cikin wa cikin abin da ba wanda ke iya yi sai Allah kun gane bambancin su mushrikan yanzu in wadata ta samu irin yanzu da kaka to a lokacin nake shirka kuma je ga kasa Hausa ba dai yanzu da tsaro ya zama abin da ya zama ba amma irin da kaka ta zo in ka je kasuwannin kasa Hausa za ka sha mamaki masu buga wuka a cikin su da masu itaka da masu waye duk wani bala'i zai kira ma kansa kawai yana wasa saboda kaka ta yi ya ɗauka ko ya buga a cikin ya ɗau itaka ya buga a cikin ya ɗau allura ya kafa a cikin idanunsa tana kallo ya ɗauki takobi ya filla kan mutum ya aje gefe guda ga mutum a ba kai idan an yi kiɗi an yi kiɗi an yi kiɗi ya kira aljani sai ya ɗaukar kuma ya dinka sai mutum ya tashi wannan kaka ta yi in irin nan waje jan ka zo kuma to yanzu za a kama kokowa ko ana kiɗi mutum ya ɗauko kambu a nan kambu a nan kambu a nan ana masa kiɗi yana kirari ya fita daga shi tsirara to kaka ta yi kiɗi ko a kira gunkin to in ka koma cikin masu ɗariko su baye kuma su akwai wanda ke itikadi dama wannan amfanin ko ribar da ya samu dalilin shehun da yake ko su kama wani inda zai saba ma shehu to dukiyar za ta ƙari ko kujerar mulkin nashi za ta ƙari daga nan mutane ke rikar gari ba su tafi senegal su je a yi masu shirka su dawo don su ci zaɓe a roƙi na kabari yana kabari a kwance baka san halin da yake ciki ba amma kai a nan a bayan ƙasa a madadin kai masa addu'a a lokacin ne kuma kake kiran sai a agaje ka a bisa wata buƙatar ka to wannan kafiran maka ba sa yin wani ga nasin qur'ani da makaranta ai ayin qur'ani ce ba wani dabo dabo ina fata kuna fahimta Allah da kansa yace fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu dinan ikhlasi suke Allah da kansa yake tsarkake Allah suke to ne yanzu kuma a lokacin da mutum ya shiga cikin garari a lokacin da kuma yake yi shirka idan mutum ya rasa haihuwa za a ce ta duhun bari idan irin danginmu ne idan shanunka ba sa abu za a ce ka tafi zakwato ka je kabarin shehu idan ka rasa kuɗi za a ce ka je kabarin wani idan aure kike so za a ce ki je kabarin wani ki kai sadaka ki bakance abin da muke gani kenan alhamdulillah ko a garin ku makabartar ku duk babu irin waɗannan kabarnuka eh yanzu ne da ake ta wasu irin gine-gine wanda ya kamata a ce gwamnati duk ta rusa wannan domin in alama za ka sa alama kawai dutse ake sawa ba kawai ka shaki wurin da za a riga mutane uku ba kawai don ƙasar ta zama arha an riga baban ga kawai ka shata wai mutum ya je ya kewaye da blok sai ya gama an ya zuba birji birji ba to mai baban ga kuma zai je da birji yana kwanci cikin kabari ya ga kuma wani ya zo daidai kan kabarin baban za ta yi hoton cross hoton cross mana ya tsora bulo guda nawa bulo guda shida ya ƙara tsora sai tsora uku ya ƙara tsora sai tsora ɗaya kaga hoton kurofi na akan abin kuka kuma wannan abubuwa kwana-kwanan nan ya zo ba wallahi kwana-kwanan nan ya zo ya wuce shekara goma ba shekaru goma da suka wuce in ka shiga makamartanmu babu komai mit za ka gani wallahi amma sai yanzu aka kawo mana gine-gine to ana tafiya ana tafiya in ba sa aka ba wani idan ya mutu wani shehi to in ya mutu za a ga sun je sun yi gini tunda har akwai VIP yanzu a cikin a cikin wasu makabartu mutum ya ware wani wuri kamar girman masallacin da ake wani shehu ya mutu ba wanda za a rime a wuri sai mu rigansa kawai wato wai a lahiran ma za a yi masa kuɗi don ciki ga shi nan muna gani ku je nan nan gurku gani yi aiki baka isa ka riga mutum a wurin makabarta al'umma to kaga wannan shi yasa ake faɗa da in izala waye gaya maka cewa yana aljanna ina nasin da yace yana aljanna sai ka kyautata masa zato kamar yadda ake kyautata ma kowane musulmi zato ba wani wanda ke da tabbas a yau babu ya ce shi yana da tabbas in ya mutu yana aljanna wallahi tallahi ka rantsi da Allah duk wanda ya faɗa haka ƙarya yake ma Allah kuma ƙarya yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari ne wanda yake na gaibi na gaibi ba ka da dama ka ce wani ɗan aljanna ne sai kana da nasi don ba haka ba ka bari duk wanda ya mutu in musulmi ne ana sa masa rai saboda girman kalmar shahada ne amma ko da da kalmar shahada mutum ya mutu ba a yankewa ƙasa'an a ce yana aljanna sai dai a ce ana kyautata masa zaki kamar yadda wani da zai cika da kalmar shirka kaga shi kuma kai tsaye za a ce wannan yana auka ina fata kuna fahimci wannan shine abin da malam yake kokari ya nuna kaga dai ayar qur'ani ce ga ta zahiri su shirka su in suna cikin aminci ne su shirka amma in sun shiga cikin bala'i to anan sun riga sun san duk kuma kansu ba za su yi amfani ba da nasin qur'ani mu kuma na yanzu idan ana cikin aminci shirka ake yan an shiga cikin tsoro ma shirka ake shi yasa malai yake cewa mushrikan zamaninmu shirka su ta fi tsanani akan shirkar mushrikan da suka wuto a baya shine malam yake cewa yo ai dalilin da yake nuna haka a fili yake saboda ayoyi ga sunan da muka karanto a cikin alkur'ani da suke nuni a haka amma idza waqa'u fi shidda amma su wadancan mushrikan na da waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya same su idan suka fada cikin tsanani to a nan gurin sun riga sun san cewa lata da uzza ba za su masu amfani amma mushrikan yanzu abin da muke gani sai malam yake cewa wannan abu ne wanda yake tabbatacce yake cewa abin da muke gani ko muke gani muke saurare da kunnuwanmu yana nuna mushrikan yanzu da lokacin da suke cikin aminci da lokacin da suke cikin tsoro dukkaninsu ya ce ga baki ɗaya shirka suke zuwa ga Allah. Barin karanta mana wani ɗan abu da shi malam yake faɗa a cikin abun nan wato wato Abdullahi Fauzan yake faɗa a cikin littafin lokacin da yake ta aliki akan wannan. Yace ammal mushrikuna hadha zaman yace amma mushrikan wannan zamanin ya'ani al-mutaakhirin waɗannan mushrikan ƴan baya na yanzu waɗanda ga su suna furta kalmar shahada amma kuma suna tarayya da Allah wasu a cikin jahilci wasu kuma da gangan da gangani yace almutaakhirin alladhina hadatha fihim ash-shirku fi hadhihi al-umma al-muhammadiyya yace amma kaga mushrikan nan na wannan zamanin namu wanda shirka ta fado cikin su cikin waɗanda ke da'awar wannan addini na Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna shirkuhum da'imun fil rafa'i wa shidda yace to su shirkan su kam dindindin a lokacin da suke cikin aminci da lokacin da suke cikin tsanani duka dai shirka suke yi zuwa ga Allah la yaqlisuna lillahi ba ka ainihin tsantsaita ibada zuwa ga Allah ba ka kadaita ibada zuwa ga Allah wala fi halati shidda ba sa kadaita Allah a lokacin da suka shiga cikin tsanani bal kullama ishtadda bihim al'amr bari ma duk lokacin da tsanani yayi tsanani ko tsoro yayi tsoro masifa ce masifa ga tanan tatin karo mala yake duk lokacin da irin wannan ya faru ishtadda shirki to a lokacin ne kuma shirkar su ma take kara tsanani a madadin su koma zuwa ga Allah to zuwa lokacin ne suke kiran wani wanda ba Allah ina fata ana bayyana so nawa nawa mutum zai shiga kwale-kwale ko mutum zai faɗa ruwa a madadin ya ambaci Allah sai ka je na ambata wani so nawa ne gobara za ta fito a madadin mutum za ta a mota mota za ta faɗi a madadin mutum ya ambaci Allah sai ka je na ambata wani ba dan yanzu ba da karanta wa wannan kungiyar mai albarka da tuntuɓewa in kai kawai maimakon ka ce ya Allah ko subhanallah ko la haula wala quwwata illa kawai mutum zai ce Abdul Qadir duk an mutu wannan lokacin idan mutum duk bai san gaskiya to zai da fada abu da yake zai yau amma an mutu wannan lokacin amma yanzu saboda kawai mutane sun fahimci cewa kan mutane ya waye yanzu mai faɗar haka ma ko a ƙauye yana kunya ya faɗa ina kuke ko lokacin guru da laya da kanku mutum ba a cikin su ke yarin motar zane ba za ga wata kasuwar laya ya ɗaura wannan laya wai za ta hana mota ya ɗaura a cikin yari za ta hana mota ta faɗi duk an yi wannan lokaci ana cikin annoba ko irin yan rani din nan ko menene mai kama yara sai ka ga kawai wata kasuwar laya a idan yaro ko a kasar hausa ne a ɗaura masa wuri a wuya ko a yi masa guru sai kuma ga gurin da yaron ya mutu duk an yi wannan lokaci wallahi duk an wuce wannan lokaci shekara ashirin talatin da suka wuce da an ka zo masallacin nan ka ce kowa ya tuka taguwarsa ko ya cire burinsa da layinsa za ka sha mamaki mutum in zai tafiya za a bashi a ce to ga wannan ka ɗaura sai ga ƙato malam da buru a gindinta ko da kafin ya ɗaga abun nan wannan lokaci to shine malam yake cewa su mushrikan zamanin mu duk lokacin da tsanani ya yi tsanani to shikenan sai shirka su kuma ta ƙara tsanani wani da'uhum kullum kiran su da da'awarsu mushrikan zamaninmu waɗanda ke da'awar musulunci to su kullum kullum idan bala'i ya same su nida'uhum lil husaini lil hasan wa husaini ta ga wajen matsala ta same yana ya hasan ya hasan wasu kuma su ce ya husaini ya husaini ko yanzu a smartphone ɗinka kama tsokar bala ka gani mako karbala mun tashi yanzu a smartphone ba wanda za ka ji ya ce ya Allah su ya ce ya Hussein ya shi ko Allah yake innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arsulun yamshuna biha Allah ce duk waɗannan da kuke kira yan an ce kira anan ana nufin bauta wannan abin da kake kiransa ya baka baya da ikonsa Allah ne mai ikon abu to lokacin da kake kiransa ka kira wani wanda ba Allah ba sai ce ka dauki hakin Allah ka ba wani shike na jikkata mu duk ba kuna ganin su daura tuta ranar Karbala ana yawo ana yawo Husaini ya Husaini shine abinda mala ya ce da'un lil hasan wa husayn wa abdul qadir da masu kuma kiran abdul qadir jilani war rifa'i da masu kiran rifa'i wa ghairi zalika da wadan wadan su waliyai walanda mutane suka kira su suka ce waliyai sun mutu suna cikin kaburrukan duk aikin da suka yi mai kyau yana tare da su wanda suke ba mai kyau ba abinda suke nema ku roƙa musu gafara ko da suke a raye amma a madadin haka sai mutum ya rika kiran su don su agaje shi ko su taimake shi ko su ba shi arziki ko su ba shi wani abu na mulki a madadin ya kira Allah ina fatan kuna fahimta hadha sha'anun ma'rufun mala yake cewa wannan al'amari ne sananne baya buƙatar wani dogon tafsiri ga yanan inda a koyi ne to yanzu Allah ya kawo mu lokacin Google da waye duk ga yanan a internet sun tsora ba sa ma kunya ga yanin abinda suke torawa suke kaga mutum an kunna wuta ya zo ya shiga ciki yana ya Hussein ya Hussein wuta ma matso ranar bikin Karbala da aka yi a Pakistan garwashin wuta ne ba za a zuba kamar irin kofin ɗin biredi din kamar daga nan zuwa kofan masallacin nan za a ga mutane da bakin kyalle malam da jan abu a kansu su rubuta ya Husaini sai ga mutum yana tambulin a cikin wutan masu yana ya Husaini ya Husaini da bakar tuta da bakakin kaya shi da cikin wuta tun a duniya idan haka musulunci yake waye zai mutu ai ga ba kawai zanayin musulunci ka shiga cikin musulunci don Allah ya tseratar da kai daga azabar wuta to amma kai tun a duniya ka shiga wuta kuma da rashin hankali sai ya fita kuma ga mota asibiti kuma ta dauke shi ta ne masa magani kuma kan leko karbala a birnin kum ko nan na iraki ranar da aka yi karbala kaga yadda mutane ke fasa jikinsu jini yana ɗaukar mutum tun ya sa wani abu kamar wani lita kaya fata bayan yana ya husaini ya husaini ya yi ya fama kansa adda da takobi Allah za ka wani malamin yake cewa ka gani dama hukuncin wanda ya kazafi da nassin qur'ani in kai wa mutum kazafi ba shaida da ya maka bulala tamanin kuma ba za a ƙara karɓar shaidarka ba ya ce ka gani da suka ci gaba da zargin aisha da abin da allah ya wanke ta sai allah yake azabtar da su da kansu waɗanda ba za su sa takobi suna tsaron kansu ba sai ga wani irin gida ne kama wani dutse-dutse ana bugawa a nan ana kiran ya husaini sai juya a nan ya buga kuma a tutse ya buga a nan ya buga a nan ai yara ana wani waka ana wani abin nan da sauransu sai ga wurin a nan har ya yi ta mumala na wani ma za ga hakkin yake wai wannan duk shi ne addinin musulunci ba duk wannan nasuwar da muka yi da karatun qur'ani su ake a saki a koma wancan haukan to in wannan shi ne mutu waye zai mutu ba wanda zai musulunci ba in ka tambaye su wane ne ya taɓa yin wannan cikin ƴaƴan sayyidina husaini cikin ƴaƴan sayyidina husaini da ake ce ma imamai guda goma sha guda tara din wane ne ya taɓa yin wannan babu babu domin ai sai dina Husaini da ransa aka kashe babansa kuma kisan gilla aka yi masa amma me yasa bai irin wannan ba da ran sai dina haka amma me yasa bai haka ba ina fata kuna fahimta to abinda malam yake kokari ya nuna ki yace wa yadhkuru anhum al-ajaib fil bihar bari ma dai suna ambata irin waɗannan waliyan nasu suka ce suna da wani abin al'ajabi a cikin teku yayin duk da kai ɗimuwa wai a cikin teku idan ka kira sunan waɗannan waliyan to shi kenan ka kubuta annahum idza shadda annahum idza shadda bihim al'amru saru yahtafuna bi asma'i awliya'i awliya'i wa salihin cewa sun kasance idan tsanani ya same su suka fada cikin halaka to yayin da suka kira sunayen waɗannan waliyan da salihan bayi wa yastaghithuna bihim suka nemi agaji a gare su min dunillahi waɗanda kuma bayan Allah suna ganin cewa to shikenan su walaka ta zo idan kana teku kun fata taso a madadin ka ce ya Allah fadu Allah bi kulli dina lahu dina kamar da waɗancan kafiran farko suke ya lokacin abdulkadir yake kira jilani yake kira gausun zamani yake kira لأن الدعاء لأن الدعاة الباطلة والضلال يقولون لهم ما ليك سبولا ما سدى أوانا قرية da masu da'awa batattu suna ce masu na hannu nunkizukum min ad-dihar saboda masu da'awa suna cewa mu za mu tseratar da ku in kuna cikin bala'i duk lokacin da kuke cikin bala'i to ku kira shegunanmu da waliyanmu za su kama da ba ga shi ba kwanan kwanan nan wani ga nan a wannan bikin bolidin da ya ma aka nuno shi da wani koren rawani yana rantsuwa yana cewa in dai akwai soyayya soyayya wanda ke son wanda ke son wanda ke son ya rantsi irin rantsuwar da take hallakar da mai ita ya ce ko ne ka ego in kashi in kai ta lahira wuta ta haramta ka Allah ya galati nika da koren rawaninsu da manyan mutane a baya fa idza asabakum shay'un ihdafu bi asma'ina wa nahnu nunkizukum su da kansu suke cewa kawai idan kun fada cikin tsanani da bala'i to kawai ku kira su da mu insha Allah za mu cece ku a kwanan nan aka kyawo da wani filip ba da wani yake cewa wata ran an shiga jirgi man jirgi ya kare kuma da gausu a ciki a ce masa mai ba ya kare ya kusa alaka kawai ya ci gaba da jan kyalminsa aka ji ma pilot pilot ya ce to jama'a ba yanzu ba yanzu ba saura yan dakikoki ne kawai ya rage duk wanda zai ci zai yi addu'a su ta karshe ya yi addu'a su ta karshe muridai suka sake rugawa suka gaya masa shi da yana zaune ko kallon su yana ta jan kirgin zuwa can pilot ya ce to shi kenan komai zai iya faruwa daga yanzu aka rugo aka gaya masa ya ce ya kuke wannan magana ga mai nan jirgi a cike da mai wai da aka leko sai aka gaman kuma yana zuwa kaji kowa ya leko jirgi yana sama ba mita sama da dubu talatin da wani abu yana yana kowai da aka leko sai aka gaban yana zuwa shi ke na jirgi ya zo kalata wannan ba a taron sama da mutum dubu yake faɗar wannan abu a taron mutum kuma duk mutane suna tsoro kuma ta sun yi imani suna ta kuka ana ta kawo sadaka ana ta jewa wai karamar kama yurwi hada mala yace kamar yadda aka ruwaito wannan an mashayikin turuqi sufiya daga ainihin masu bin wannan tafarki na sufanci wa kiramun da kareraki in shi itin mala ya ce in kana ga abin da na faɗa ba ke yadda ba zan kai kana ganin abin da muka faɗa mu yan wahabiya ne ƙarya muke je mala ya ce ka karanta tabaqati sha'arani wannan littafi ne mala ya baka reference nasu ne kuma su suka rubuta ka je ka karanta ka gani a kwanan nan wannan na nan kusa da mu ya taba wannan ya dauko wannan littafin ya ta karantawa sai an yi mutuwa da aka wata mutuwa ma sai an ka wani muridi an ɗauki ran abun nan ɗinsa baya nan da ya dawo ya kira mala'ikan ya ce cewa ka ɗauki ransa ba na sai ya kwace jakar ran ya zazzaki kowa ya tashi da an fasa mutuwa wallahi yake karanta kuma shi ma taron mutanen da yake karanta wannan abu sun fi taron kudin nan ba ka je inda yake karantarwa ka gani sama da mutum ɗari biyar za ka kirga a nan yake karanta waɗannan da kuma a ciki ya gani kawai karama ta lauriya a ciki ya gani ko mutane suna kuka suna wani yan Allah wai an fasa mutuwa ko mala'ika ko ya kwace wanda karra ya zazzage ya ce kai ka ya tashi ya kashe zuwa kuma idan ƙarya ya ce nan ne aka yi tsakanin daji maji da gashuwa su sai bai faɗi sunan garin ba. Allah ya ke kare su waɗannan irin mutane. Ai, a cikin wannan abun nan ne ya ke faɗa, wani kuma wai wai shi ɗan ƙadiriya ne, ya mutu kawai sai mala'iku suka zo za su masa tambaya. Marar kuka yake Abdul Qadir. Malami ka yake Abdul Qadir. A'a, wa ma dinika yake abdulkadir kawai mala'iku suka daga guduma ta karfe za su kake shi sai tsal sai ga abdulkadir a cikin kabari alalkawo ya alalkawo wai masu bin wannan tabarki ne har za su zo su jaya makamala da su ta ila za fara duk a cikin littattafan su ma ba wai wahabiya wanne ba da suke makarya suka rubuta su suka rubuta wannan ka karanta wannan littafin da malai da abdulkadir ya shigo shi kenan kawai ce mala'iku suka yi ta a kansa za su abun ne ce wallahi in kuka taba shi zan fitar da wani wuta sai suka ce ya ubangiji gashi mun tambaye shi waye ubangijin kirista bai yace to in kin da ya ce abdulkadiri ai in shi bai san Allah sa ba abdulkadiri ya san sai Allah ya ce to in dai bawa na ne ku dake shi suka daga guduma za su yi kare ce wallahi ku kuka taba shi zan fitar da wata wuta wadda za ta kone aljanna da wuta ga baki da in an sa dan wuta ba zai ji zafin wuta ba in an sa dan aljanna ba zai ji daɗin aljanna ba waje suka ji kira daga sama Allah ya ce kai ku rabu da Abdul Kadir ke yi mana barna mun zai cikin littattafa wasu ba da wannan dai rashin kunya sun san zahu yuki wai da cewa ya laye mukabala ne saboda sai dai na sa sanin sunna ko mala yace ka karanta wannan fatiha ma tash fatiha ma taktashi ma tamasha'iru minhu al-julud mimma yusammihi karamat al-awliya mala yace fatihi ma a cikin fatiha a cikin waɗannan littattafan ma taqasha'iru minhu al-julud akwai abin da zai sa zuciyarka da gaske jikinka ta rika makarkata in an karanta maka mimma yusammihi karamatul awliya suka fake da cewa wannan ai karamomi ne na waliyan Allah wa annahu yanquduna min al-bihari wai su yunqizuna min al-bihar wai su suna da awar cewa ma in ka samu matsala a teku to suna nan a cikin teku ka kira su wa annahu yamuddu yadahu ila al-bihar suna mika hannunsu a teku suna neman wanda yake neman taimako wa yahmilu al-markab har ma kwale-kwalen gaba ɗayansa in an ambaci sunan waliyansu to gaba ɗaya kwale-kwalen ake ɗauka sai a kai shi bakin gaba a kafa a aji kullu wa ya kurjuhu ilal barri wala wato za a fitar da shi zuwa ainihin bakin teku shi kenan ba zai hallaka ba ila gaida zalika da dai wani waɗansu maganganu na rashin tunani wa kurafat da karyace-karyace ba shirkuhun da'imun firriha wa shidda ma da yace shirka zuwa kowane lokaci suna yin ta a cikin me a cikin aminci da kuma cikin ainihin tsanani wa hum aghlazu min al-mushrikin al-awwalina shirka su ta fi tsanani a bisa shirka wadancan na farko domin na farkon can sun ana cikin aminci ne suke yin shirka amma in sun fada cikin bala'i sun san Allah kawai zai iya kamar da su Allah kawai suke kira malai ce wa aiban kama kala shai kama yadda malam yake fada a cikin littafin shi kashifu shubuhat yace min wujuhin akar a wani wuri na daban malam ya ambaci wannan yace annal awwalina su waɗanda suke mushrikan farko ya abuduna unasan salihin suna bautata ma mutane nagartattun bayi waɗanda aka san su da tsantsani da tsoron Allah minan mala'ikati na mala'iku kaga mala'iku suna bauta wa mala'iku mala'iku ba sa saba ma Allah wal anbiya suna bauta ma annabawa annabawa ma kaga salihan bayi nagartattu ma'asumai wal auliya da waliyan gaskiya waɗanda an riga an san cewa su waliyai ne saboda bin annabawa da karantarwar manzanni to su mushrikan farko irin waɗannan ne suke bauta mawa amma haƙula yake amma kaga irin su ƙwaƙo irin waɗancan fa ya abudu na ƙunamun suna bautata ma mutane ne bin garin nasu waɗanda suka fi kowa fakirci a bayan ƙasa ina fata kun fahimta ai waɗanda ke bautata ma waɗanda Allah ke cewa a cikin suratu nuh wuddan wa siwa'an wa yaquqan wa nasran wannan duka salihan bayi ne asalin su mutanen kirki ne yan baya ne da suka zo suke mutum mutumin su don ake tuna su da tafiya ce tafiya jikokin jikokin waɗancan suka zo sai shedan ya ce to a yanzu mutum mutumin su za ku sai ku rika neman tabarri kaga su salihan bayi ne suke neman tabarriki zuwa gare su wanda duniya ta san mutanen kirki ne da waɗanda ke bautata ma Uzairu da Annabi Isa kaga wannan duk mutanen kirki amma ba su suka ce a bautata musu da waɗanda ke bautata ma mala'iku kaga duk wannan halittun Allah ne suke bautata ma wani gartattu amma mushrikan yanzu su mutanen da suka fi fajirci suke bautata ma kamar yaya malam yace wa hum ya atarifuna bi zalik su da kansu su bayan masu zafarar haka فالذين يسمونه الأقطاب والأغوات لا يصلون ولا يصومون ولا يت ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة malam yake cewa kaga waɗannan da suke ce ma kudufai kudufi kaga waɗanda ake ce ma gausu kaga waɗannan da ake kira wato gaus ko a ce kudufi akwai gaus turakun duniya wai guda hudu sai gabas ɗaya yamma ɗaya abu wannan guda hudu ne duk sassancin duniya gabas da yamma kudu da arewa dole a samu guda ɗaya dole a same su daga waya mu daga ɗaya ya mutu kuma dole a yi maza a nan da ɗaya don su suka tallabe duniya yan ba haka ba kawai duniya za ta amka da mutane akwai kutsufi kuma shi guda ɗaya ne wani duk waɗancan an sarabul suna an samu wancan guda ɗaya malai ya ce kaga to duk waɗannan kayi kisin na waɗannan da suke ce ma gausu ko kutsufi la yusalluna ba sa yin sallah wala ya sumuna ba sa yin azumin ramadan wala ya tanazzahuna an zina ba sa barin zina ga wurtattun manema mata ne walliwa wasu su da yawa ma ƴan luwaɗi ne walfahisha kai da alfasha mummuna da annahum bi za'amihim mala yace saboda su sun raye cewa laita alaihim takalif su ba su da wannan irin dokokin ku da kuke amfani da su na shari'a to su ba wajibi ba ne ba a kan domin sun raba ilimin addini suka ce kashi biyu ne akwai ilimin zahiri akwai ilimin batini duk wanda ya san ilimin batini to an ɗauke masa yin aiki da ilimin shari'a kun san ilimin shari'a shine Allah ya ce annabi ya ce kaza halal ne kaza haram ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji wannan shine ilimin zahiri a cikin qur'ani za a ce waqimu salata wa atu zakat a cikin alqur'ani za a ce me za a ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a a cikin alqur'ani za a ce maka ka bada zakka a cikin qur'ani za a ce maka ka je aikin haji to wannan sai su ce shi ake kira ilimin zahiri ko su ce ilimin shari'a wannan shine na awam sauran mutane haka game garin mutane shi ne ilimin game garin mutane amma akwai wani ilimi na batini to shi wannan ba mai sanin su sai gausu ko sai kutufi ko sai wanda ya kai wata marhala a shugabanci to duk wanda ya san wannan ilimin batinin suka ce Allah mu ce masa ba sai ya yi aiki da ilimin shari'a ba shi yasa in ka gansa yana shan giya to kai a wurinka ne giya shi a wurinsa ruwa ne ina fata kuna fahimta in ka gansa yana amfani da matar da ba tashi ba kai a wurinka ne haram amma shi a wurinsa halal saboda shi yana tafiya akan ilimin batini ne kai kuma kana tafiya akan ilimin zahiri shi yana tafiya akan haƙiƙa kai kuma kana tafiya akan shari'a a duk iyayen mutum ba mu labari ba zuwan wannan mutumin daga daga Senegal za ana cire gashin mulki sun zai tsawon matarsa ya kai mashe ya cire mata gashin mulki ta ba wannan sanannu ne duk ka tambayi masu shekara 60 70 sun san an yi wannan an yi wannan kawai wani haƙa'if ne dai da yake lokaci ya tafi muka kuma har yanzu abuwan ma na yi a yanzu su waɗannan masu sababbin ɗarika da suka fito akwai arifin nisab ka ba da aran matarka kana da aboki yadda kake da aboki wanda kuke haka da shi to idan kun yi aure to halal ne ka je gidansa ka kwana kuma za ka yi wa matarka wasiya duk abin da ya nema karki hana shi shi ma sai ya tafi gidanka ya kwana. A nan garin ma ana yin wannan. Ka je cikin su ka gani, duk wannan kazanta kuma ce shi ne musulmi. Tambaye su tattakin da aka hana su. Tafiya ce ba ke cikin dokar jeji da mata da maza a ƙasa. A yi zango a nan, a yi zango a nan, a yi zango a nan. Ne ba zai faru ba. Allah sauki. Malam ya ce, Li'annahum ya zamu ya zomu na laisa alaihim takalif, ba laisa alaihim haramun wala halal, a da'awarsu duk wanda ya kai wannan marhalan to babu wani abu haram babu wani abu halal a wajensu komi halal innama haza li awamin faqat ce ai ilimin halal da haram wannan kawai a game garin mutane ne kawai wa hum ya atarifuna anna sadatihim suna da awacewa ma manya manyan waliyansu la yusalluna ba sa yin sallah wala yasumuna ba sa yin azumi wa annahum la yatawarra'una 'anil fahisha ba sa takatsantsan ga dukkan abin da yake kira alfasha wa ma a haza ya abudu na hum tare da haka kuma suna bautata musu in an ce kuma bauta mun riga mun gaya muku ba fara da ni sai kai ruku ko kai sujada ba a a ɗauka haƙƙin Allah ka baiwa wani shine bautar Allah shi kadai ke iya bada mulki sai ka je wajen wani kake da'awar zai iya yi maka shi kadai ke bada arziki sai ka je wajen wani kana neman arziki ya azurta ka bayan ya mutu shi kadai ke ba da haihuwa sai ka je kabari kana roƙon na kabarin ya baka haihuwa wannan shi ake kira bauta ina fata kuna fahimta mala yace tare da haka suna bautata musu bal ya abuduna unasun min afjarin nas mala yace bari dai kawai suna bautata ma mutane wanda suka fi kowa fajirci a bayan ƙasa sai mala ya baka misali yace ka hallaki kamar wani gausi da ake kira hallaki wannan sai mun tafi kitabun tauhidi duk zamu bayani akan duk tarihin su yana nan a rubuce ku ji tabargazar da suka yi wa ibn arabi da kuma ibn al arabi wani gawurtaccen gausi wanda shi ya fito da dariƙa cewa duk abin da ka gani ma Allah ne shi kuma ya same shi daga Allah in ka narke ka narke sai a daga ma abu meye wannan sai ka ce Allah ne a ɗaga ma wannan a ce meye wannan sai ka ce Allah ne in kai tarbiyya a ƙarshe sai a ce waye kai sai ka ce Allah ne ya narki a cikin ka ba kuna jin su ba wani clip yana nan yana yawo a cikin WhatsApp da Facebook wai waɗansu ƴan ƙwaya ƴan giya ba sun watsa gashin su haka suna ta ambata abun nan su ce wane ma Allah ne wane ma Allah ne wane ma Allah sai ci to kuma Allah ne ni ma Allah ne yana yana ba wani to zuwa littafin sai karanta ba a ciki suka karanta a shi kansa mai ɗariƙar tijjaniya da ya zo aka tambaye shi ya ce ai duk waɗanda ma suka yi sujada da kirista da musulmi da mai bauta gunki da mai yin tsafi da waye duk wanda suka ba abin da suke masu jada ta ya Allah. Wato har Kirista a coci ma Allah ya bauta samu. Eh wanda ya sujada tsungurbura ma Allah ya bauta yi masu wanda ya bauta samu aljani ma Allah ya masu jada. Da aka tambaye shi me dalili sai ce saboda Allah ya ce ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana. ya kai Musa ni ne Allah babu wani babu kowa sai ni wato duk abin da kai musu jira zuwa itikadi su Allah kai musu jira wannan ayar mai karanto ina nan cikin jawahir ma'ani wannan duk shi ne aka turo yara marasa kunya iyayensu da manyan shehunansu suna a gida sun kasa kare abun ne su kyawun yusuf yanzu suna karya da barazana duk yana nan cikin littattafai mala ya ce wal rufa'i da kuma wani dauki wani sufi da ake kira rufa'i wal badawi da wanda ake kira al badawi wa ghayruhum da wani su wa qad saqa shaykhu dalilu ala anna al mushrikeen al mutaakhirin a'zamu wa aghlaz shirkan mala yake cewa malam mai littafin nan ya ba mu dalili mai girma da ke nuna cewa lalle mushrikan da suke rayuwa a yau shirkarsu ta fi tsanani a bisa mushirkan da annabi ya rayu tare da su li'annal awwali ne ya kudi su na fi shidda domin mushirkan farko suna tsarkake Allah lokacin da suka fada cikin ainihin damuwa wa yushriku la sirra amma in suna cikin aminci to a lokacin ne suke tarayya da Allah fastadalla bi qawlihi ta'ala malan ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din a cikin suratul ankabu ina fata kuna fahimta to wannan shi yasa Muhammad bin Abdul Wahab a kullum tun a lokacin sa aka samu waɗanda ke masa ƙarya ake ta rubuce rubuce har zuwa yau in ana son a bata ka ji ake ba wa'azi shi ko mai faɗan ba wahabiyan da kowane yare ba zai iya faɗan waye Muhammadu bin Abdul Wahab yanzu dai wannan shine Muhammadu bin Abdul Wahab ga yanar da tattafansa guda biyu mun karanta su in akwai inda ake ganin ya zagi Allah kamar yadda suke cewa ko ya yi rashin kunya wa manzon Allah ko ahlul baiti sai mutum ya kawo mun karanta usulul salasa gal qawaidul arba'a mun riga mun kawo karshen ta yau littafi na gaba kuma da zamu sanya shine kashfu shubuhat insha Allah ta'ala shi ma na Muhammad bin Abdul Wahab in Allah ya yarda saboda haka abinda muka bala zama daidai Allah ba mu ladarsa wanda duk ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana mutane sai su kokari su samu littafin kashifu shubuhat eh yaya shubuha na babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Vai, meu, olha.